بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شاجي جوة رجب شكرا تدبو إيه تدبو إيه 45 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ga watan daya shekara ta 2024 miladiya idan ba banta ba muna cikin wannan littafi mai albarka na amalul yawmi wal laila na babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullahu ta'ala wanda muke karantawa a wannan masallaci na mu'assasatu salafiyya da ke ganda albasa inda muke biya babun da yake bayani akan wato yadda annabi alaihi salatu wassalam yake rayuwa idan ya wayi gari kusan littafin yana magana ne gaba ɗaya akan rayuwa annabi yaya annabi yake rayuwa 24 hours ɗinsa ake so kowa ya kwaikwaya don ya zamto ya samu albarka a cikin rayuwarsa. Domin ta darasi na sha shida a wannan littafi mai albarka za mu tashi darasi na sha bakwai. Tafi na talatin da ɗaya, inda ma da yake nau'un akar yana bayani akan zikira annabi na safe da yamma, yake wani nau'in daban. Shi kuma kamar hadisi mai lamba ta duk da na gaba kusa lambar hadisin ba mai lamba ta 69 ko yawa kawai nau'in ya ka sa 34 an yi an yi an yi rakkanwa za a yi kabali yace kala akhbarana abu abdurrahman kala hadathana al-abbas bin abdul aziz kala hadathana abdul malik bin amr عن عبد الجليل بن عدي عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأبيه يا أبت babban malami ibn sunni yace malaminsa Abu Abdurrahman ya karantar da shi shi ma shehin malaminsa Al-Abbas ibn Abdul Azim ya karantar da shi shi ma ya karbo daga shehin malaminsa Abdul Malik bin Amr shi ma ya karbo daga shehin malaminsa Abdul Jalil bin Adiya shi ma daga shehin malaminsa Ja'far bin Maimun shi ma kuma daga malaminsa Abdurrahman bin Abi Bakra sai shi wannan sahabi ne Abdurrahman bin Abi Bakra Abdurrahman dan Abi Bakra shi Abi Bakra din sahabi ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu qala li abi ya ce da mahaifinsa ya abu ya abbana waye abu mahaifin nasa shine Nufai'u bin al-Harith shine Abu Bakr ya abati ya abbana inni asma'u ka tad'u kullu gadati ko ta tafiya ina jin ka kana addu'a kana cewa Allahumma afini fi badin Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant talatan kullun sai na ji kaji wannan da ta fasa uku ga yadda ma'anar addu'a take Allahumma ya ubangiji ajini fi badani ka bani lafiya a jikina a gangar jikina ya Allah Allahumma ajini fi sam'i ya ubangiji ka bani lafiya a jina kunne kenan Allahumma ajini fi basari ya ubangiji ka bani lafiya a ganina idanu la ilaha illa ant ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai talatan yake ina jin ka kana biya wannan sau uku in ka kalla addu'a za ka wato ta ga mai komai shine suke cewa an yi zikrul khas ba'da al'am at-takhsis ba'da ta'min wannan kuma yana nuna ma muhimmancin abu kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata idan ka ce Allah ya baka lafiya a gangar jikin ka ai yayi ka ko gaba ɗaya jiki aido na jiki kunne yana ciki to amma saboda muhimmancin shi aka fito ma da saboda duk wanda ya rasa ido to ya gama shine mutuwar tsaye kenan ba idanu Isa annabi ya ce wanda ya rasa idanu ya yi haƙuri aljanna za a bai. Domin gaba haɗe an tauye ka. Isa za ku ga hatta a biya in za ku iya tuna biya wanda yau mutum a tsara ido ɗaya za ku ga rabin biya ake bayarwa ko in dai biyu ne fata rai ce. Saboda ni rage. Saboda haka shi ne ce faɗa sannan ji ma haka. Ji. yadda ci suna faɗa cewa gani gani gare yake da ji ko shakka babu gare yake da ji shi mutum yana gani akwai abubuwan da aka yi kawai iya na yake kiran sign language zai iya ganewa ta hanyar motsa bakinsa ko yanayin motsin jikin body language yadda yake motsa jikinsa za ka iya ganewa amma ba ka gani fa a ba yadda za a ga wannan sai ka ce to saboda mahimmancin ido da ji domin ba abin da yake gaba ɗaya gumaimanci a cikin ɗan adam irin mai zuciya to kuma zuciya da ido da ji su suke kai mata sako da ji da gani ba su suke kai wa zuciya sako su ne bututun da za su kai mata sako ya ga abin da yake faruwa don zuciya ke yanzu in ba ji ba gani ba za ta yi komai ba domin wanda zai san din masarcin baya nan baya nan saboda haka ji da gani suna da muhimmanci kaga wannan addu'ar bai kamata kai wasa da ita ba Allah ya baka lafiya a gangar jikinka tana cikin zikiran safi Allahumma ko yau ka ji in dai kai da yamma ma kai in dai kai daga bayan la'asar zuwa amma ba kai waje ka biya bai Allahumma atini fi badin ya Allah ka bani lafiya a gangar jikina Allahumma atini fi sam'i Allah ka bani lafiya a jina Allahumma ajini bi basari Allah ka bani lafiya a gani na la ilaha illa an ba wanda ya cancanta abautawa sai shi salatan ka uku ake biya Allahumma ajini bi badani Allahumma ajini bi sam'i Allahumma ajini bi basari la ilaha illa an ka uku ake salatan ka uku yani hina tusbihu yana nufin idan ka waye gari daga bayan sallah zuwa ji ka ga masu hikima wasu mutum ya idar da sallah sai ya zauna a gurin da yake ba masallaci ne a ce yayi salatul ishraq hikima a nan shine za ga bayan mutum ya biya yayi zikiran bayan sallah to kuma sai ya dora da azkarus sabah domin karka shiga wani abu karka shiga wani abu daban sai ka dora da azkarus sabah daga nan kuma mutum in zai yi lazimin sadaka ta alqur'ani sai rana na fitowa in sauri yake ji ta ji raka a biyu salatul ishraq ake cewa wannan in kuma rana ta daga sosai sai walaha salatul shuruq to sai ce um wannan kamar da muka faɗa daidai yake da irin yadda Allah yake magana man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala har da Allah yake man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi duk wanda ya kasance yana gaba da Allah da mala'ikunsa, iya wannan kalmar kawai mun gamsu cewa mala'ika Jibrilu na ciki, Isra'ilu na ciki, Malakul Mauti na ciki, Mika'ilu na ciki. Duk na ciki, to amma cewa wa Jibrila wa Mikala shine a tafsisu ba da ta'amin, don a nuna ma mahimmancin abu. Na ba da wannan misalin cewa, kamar a ce ma ‘yan ƙaramar hukumar kaza za su kawo ziyara. sai kuma ce har da ma shugaban karamar hukuma da a tsara ma girman wace wato jiha kaza za ta kai ziyara guri kaza har da ma gwamnan don a tsara wato kambama taron to shi ne to wannan shi ne zai ce to ana faɗa da safe wa talatan hina tunti sannan za ka faɗi uku ma idan ka kayyar mutu jama'a kana yi wasa da wa'ina addu'o'i yawwa وتقول كما ذاك اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر تعيدها ثلاثه حين تصبح وثلاثه حين تمسي sannan ma wato annabi alaihi salatu wassalam yace za kuma ka faɗi wannan addu'ar Allahumma ya ubangiji ni a'udhu bika min al-kufr ina neman tsari a gare ka daga ka fadawa kafin domin karshen duniya annabi ya faɗa mutum zai wayi gari yana da safe yana mumini da yamma zai zama arni kalmomi musamman mu kuma inda za ka gamsu cewa a zamanin mu ne yanzu da wayoyi suka zo da kowa yana iya faɗa kalmar da yake so da can da babu duniyar ba a ganin ta a tafin hannu da sauki kalmomin amma yanzu kalmomin sun sun yawaita yanzu za ka ga mutum ya faɗi duk wanda yake bibiyar harkoki na ilimi in ya ga wata kalmar ya san cewa akwai kwafa kuma akwai rashin hankali wata tana iya ɗauke mutum daga musulunci can takar kuma ba ruwansa domin yanzu ya ci ya koshi kuma yana da data saboda haka wannan da yake da yake da yake yana ganin ba wanda ya isa sai faɗa abin da yake so wanda zai fitar shi daga musulunci saboda haka sai an kiyaye shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya kalli wani sahabi yace kuffa alayka hada yace kai riko da wannan ya janyo halin sai rike mun biya da ku a farko farkon littafin sai da Abubakar na sa tsakuwa a bai ya zauna ya shiru saboda kar ya magana in ka nace hisabun sai da Abubakar duka nan nan masallacin namu in dai ka hore shekara 20 hisabun ka sai ya funan sai da Abubakar kawo ku ba kun sani domin shi ba ruwansa da waya bai zagi kowa a waya ba sannan bai cika surute a waya ba sannan bai shiga fanka ba ba shi da account a Janis Bank ko ko Eco Bank ba shi da shi ko kana da biyu ko uku sannan ka fi shi surutu sai na abokan yana lissafa mai zai faɗa to wannan abubuwan sannan rigunanka kan masallacin nan kowa ya fi yana abokan kaya Allah ثم لتسألن يومئذ عن النعيم shekararsa sittin da uku a duniya amma hisabin mutu ya fi nasa tsawo domin abubuwan da za a tuhume mu na ni'imomi shi bai san su ba bai san su ba mu yanzu kaga nan dan ma banda ma cikin masallacin da ake ciki masallacin su kirbaya ce haka yana wakar yawan duniya ba ba ta yi ba kafin a masallacin kamar makabar da saboda haka ka gaba wannan mu yanzu da muka zo yanzu saboda samun nutsuwa ma kaga banda fitila wadda muke gani yadda fitilar da za ka bawa sauti da ko abin da karatun da ake ɗauka dama wato don yayi kyau ba iya mu ba kawai to na abubuwan su ya nufi tunawa akwai da yin kaya ɗari uku da sittin a shekara kullum ɗaya ake sawa kullum ni'ima ce ba cewa ne illa kamar da muka wata tattaunawa wannan da'awar da muka tafi akan akara ana tattaunawa yan uwa haka cewa abin da aka yi concluding karshe shine in sai Allah ya baka dukiya ba illa bane illar shine da sa ka girman kai shine illa kamar yadda zamu ji anan an gane ko wal kubur wal faqri mu dawo kansa muna neman tsari da talauci wani sai zo ya ce ma to ya akai annabi alaihi salatu wassalam ya ba duniya ana bin sa baki na ba da wannan amsa a Hudayfa bin Yaman me yasa ɗan tamuri hatu man ce dan ya ne wannan hadisin ya za a ce a rasa gurin wa zai karɓi baki ce gurin da Yahudi na ba da wannan amsa dukkan malamai sun ba da amsa a kai cewa wai ba a yi annabi alaihi salatu wassalam me yasa abu annabi ya ba duniya ana bin sa baki dalili shine saboda annabi ba marowaci bane shine dalili na farko duk abin da yazo gurin sa bayarwa yake shine dalili me yasa yake ba shi to duk da su sai na Abubakar su Umar su sai na Ali duk ya ce to in ba shi a gurin su sai gurin da Yahude dalili shine duk wanda ya karba a hannunsa a cikin sahabbai ba da yadda ya karbi kuɗin ko akwai bai karba ba wanda zai zo sai na annabi ya zo ya ce ban bakin kaza ya dare kuɗin ka karba to saboda haka shine dalili wannan kuma ba addinin su ɗaya bane ne hakkin sa to saboda haka annabi yana neman tsari da talaka kuma ko ce da ne a karantuka da muka yi a baya mutum zai zo da bukata gurin annabi alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce to annabi ba ya cewa babu ma qala la qattu kamar da Hassan ya faɗa laula shahadatu kanat la'uhu na'amu bi saba to a'a ba in kace kaza zai ce to Allah ya hori ka jira ana samu ko zai ce a bawa wani in ka za ku ga har yaba duniya akwai waɗanda mun biya da ku a nan ku cewa yawa alƙawari mun biya ta cika a baya yau alƙawarin za a baki kaza da yaba duniya sai da abokan dole ya cika wannan alƙawarin mun biya a nan ya ninka masa uku ko ta ci biyu baya ko uku mun biya wannan hadisi to haka annabi alaihi salatu wasallam yake wannan shine dalili annabi yana neman tsari da talauci ba a san talauci saboda Allah ya hore ma ku ana bin a wato nutsuwar dukiya Allah zai ce in dai ya baka dukiya to insha Allah ta'ala za ka samu itmi'inan nutsuwar dukiya kai abinda Allah yake so da dukiyarka kuma ka fita ta eh shi ba na blaming ko da yaushe duk wanda Allah ya ba dukiya in dai ta halalce ya sa riga mai kyau ya ci abinci mai kyau ya hau abin hawa mai kyau ya kyautata wa mutane na ga wannan maganar wanda zai zo ko wasu abokan da awa na taɓa wannan maganar cewa mutum ya nuna zuwa ku daina blaming masu zuwa umara sai an yi mutanen ana cikin wahala kawai sai ya tafi umara kai kai ma dan baka je wani ai kawai kwaɗai sanda shi za ka yi a taimaki mutane amma zuwa umara dole a je Allah dole a sai dai in baka je ba sai dai mutum bai je ya ga wannan yanayin gurin ba dole zai rika kwaɗayin ya koma masabatan linnas Allah ya kira shi za ka je ka sha wahala a tattace ma kafa wani za ka an shaƙe shi sai ya tafiya minti biyar baya cikin jama'a a watsi ya ta ihu amma wallahi in ya zo ya huta sai ya koma yawwa to saboda haka wannan shi ne ko da yaushe ya kamata mu kiyaye talauci bai ba kadal kufru kadal faqru an yakuna kufran haka aka ce yi kadal faqru an saura irin talauci ya zama kafirci saura irin to ne bara ba su kusa abokai ne wallahi Allah ɗan biyu ne ta amani ne kuma baka ji wani mawaki da yake wani baiti cewa yamsil faqir wa kullu shay'in bidduhu wa yara al'adawata la yara asbabaha hatta al-kilab idha ra'at rajulan jinan hannat ilayhi wa harakat aznabaha wai da mutum talaka yana yawo komai ya tsani komai komai ya zama opposite din sa kifiyarsa wa yara al'adawata ta ganin adawa la yara asbabaha bi san me yasa aka tsane shi ba to yace hatal kulaba hakar muka idan ra'at rajulan jiran idan suka ga mutum mai kuɗi hannat ilai zai ga suna kada majela suna wato murna da mai kuɗi ya zo don wata kila zai ci balangu ya rage wurgo musu kai ko takaddan ma kake nema wa harakat aznaba haka yake za ka kare ma wani ya ganka ya gane wannan a wannan biloniya ne ba zai ma hauji ba a ba haka bane yanzu kare in yaga shirkar a hargitsa ba shine yake mutum hauji ba bai dade shi ba amma in yaga mutum kamkam ya zo wucewa ko kaucewa ne ka wuce ya wuce ko kuma ya ga mun ka yana jin cewa kanshi kanshin balan gube yake ji yanzu haka da gurin yahuda su ya kai Allah ya raba mu da talauci talauci ya bar ga ma wani abu hatta alfan omega wani lokacin kana so ko da yake man kana so ka rikawa da umarni daga ne ka a gidanka a jiko don kana da kuɗi za ka duk abin da kake za a ce to ya Allah ya kyauta to shi ne yake wal faqri da talauci Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ba shi ne dai daga cikin kira kun da ake gaya mata ba cewa ba a yaban mace sai ta tsallake kirke uku sai daga ciki shine sai mutum yana mai gidan yana da kuɗi yanzu ya talauci ya dawo babu sai da ta yi su kuma kamar yadda take bin sada yanzu za ka ɗaga mata cuta za ka ɗaga mata layi amma har yanzu baka santa ba wallahi in baka ba zo wannan gabar ba har yanzu kirke na biyu nasu ko a mutu a bar mata yaya ko a fita a bari ta rike su kamar ƴaƴanta shine kirke na biyu to ka daga mata duda wannan ta cika na uku a zo karo mata aure ba wai kacce da ba ba to rashin mutunci ba ba wai dama damuwa dole za ta damu amma ba ta rashin mutunci ba to in ta tsallake wannan tushen uku to shi ne za ka zo ana magana mata shi ne za ka ce to kai ma kaka kaza in ba ka kai shiru har yanzu ba a zo gurin ba Allah baka gama sanin ta ba to shi ne yake Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga azabar kabari kabari shine falabul wan matakin farko da mutum zai shiga na lahira wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun malamai suka ce ɗaya cikin dalilin da ya sawa aka hana mata zuwa makabarta saboda in suka je yanayin kabari sun yi kururuwa an ɗauko gawa ina ga suka ga ramin da za a matse ta a tuttura a samu abubuwa da azara da katako da duwatsu da tukwane duk a rufe ka sai su yi wani abin na daban to kamari ana sa ka a nan to in ma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran kana shiga wannan gurin ko dai dai sai daga dautayen aljanna ɗaya ne ko kuma rami daga cikin ramukan wuta ta shiga wallahi duk wanda aka yi kabari a ɗayan biyu yake to wannan shine matakin da zai fara kallo daga nan zai fara gane me lahira ne za a tara a lahira a kabari lahira ita ce hoton abin da za ka gani wato kabari shine hoton abin da za ka gani a lahira to wannan shine kuma annabi ya gaya mana hadisin bara'u bin azib mun biya dogon hadisi a cikin akamul jana'i dogon hadisi dogo da aka yi bayanin ya mutum zai haɗu da kabari jama'a kowa ya rika tuna kabari idan ka zo kana biya addu'a nan da kake a sallah wa a'udhu bika min azabil qabri ka rika hararo hadisin bara'u cewa ga abin da zai faru fa bara'u bin azib annabi ya gaya mana da yadda za a matsi annabi alaihi salatu wasallam ya ce aka mutum tambaya wannan kofi din ya kasa amsawa sai mala'iku su da ke shi munkarin wani ke annabi ya ce duk halittun duniya sai sun ji ihun mutum banda mutum da aljan kawai amma dabbobi za su ji tsuntsaye za su ji kwari komai sai ya ji saboda haka rika filo wannan to shine azabul qabr yu'iduha tu'iduha salatan kamar mai ta wannan sa uku hina tisbihu lokacin da kawai ke wa salatan hina tumsi sannan kamar mai ta uku lokacin da kayyam ka kayyamma Ali yace na'am ya bunayya yace haka ne ya kai dana sani to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da'u bihinna kaga wannan shi yake nuna duk abin da kake yi dan yana haddacewa dan da yake ga yawa baban ake ya rike cewa baba na ji kana biya wannan addu'o'i shi sa muke ga yawa iyaye mata ku ne wato makaranta ta farko ta ƴaƴanku kafin yaro ya fara sai a ce wai wai sai ka ji iyaye suna ta complain cewa yana ta surutu wallahi ai kaza ai so ake a wannan surutu ki fara koyar da za a shiga ban daki ce ne ce kaza yau da gobe tun baya faɗa wata nan zai faɗa ya zo kwanciya bacci kina karantawa idan ya fara magana a fili za ki karantawa idu ka bi kalimatin layi a fili in ya fara magana ki koma a ulul kalimatin layi ta amma ki koma damirin ya zama naka domin kare ce wa idu ka tafi baya magana sai kike wa ayi duka ko wa ayi duki amma in ya fara magana ka canja labiri ya zama kamar shi yake biya wallahi suna rikewa wajen da an zo za ga ya haɗe hannunsa ya fara yaro zai je kwanciya bacci ba ka nan kana wani abu zai karanta abin da yayi baccin sa kawai wannan shine abin da ya kafa to uwa ita ce al'ummu madrasatin ida'a adatta adatta sha'abat tayyibal a'raki ita uwa da kake gani ita ce makaranta idan ka tanaje ta in ka yi tanaji yawanci masu auren fara ba sa fahimtar wannan wanda saurayi baya fahimta eh shi classical presentable one kawai yake nema ba ta taskuru da ba aqulu lakum mutum zai gane kuransa lokacin da yazo kana zuwa da kun gama kun gama honi mun ko ta shiga first trimester a ta yi conceiving second trimester ko yanzu kuma ana haihuwa dan kana fara wayo kuma yanzu hankalinka ya fara dawowa ya za ka ba shi tarbiyya kuma faƙi da sai ila ya wadi abadan wanda wai da abu baya bayarwa tun asali kiran gini kiran zare ba ka nemo mai tarbiyya ba da ba ka san wa ka nemo ka nemo wanda kada a raina ku ne ko ko satin da ya wuce wani da za mu tafi da shi da yake wani daga cikin abokan complaint din da suke kenan kullun shi wai classical wai kaga ka abokan su ganta su raina shi har yanzu wai yanzu wata ta zo har an kusa kai kuɗi kawai sai ga wani bai kai ni samun kuɗi ba wanda aka ba shi ya tafi tasa kyau sai ce wani ma bai kai ni samun kuɗi ba shi ne wanda ba sa saboda wani wani bai kai shi ma samun kuɗi ba amma ya samu kila shi kalbu da zan tabu ba shi wallahi ba ce ba an ce ya ce wajen guda biyar yayi kowace sai ya canja nace to ba zai daina canja ba domin zawaki ne ai beauty is in the eyes of the beholder yawa shi sa wani baya wani mata kai za ka gano cewa ɗabi'u kowa da ɗabi'arsa kowa da ɗabi'arsa ga irin ɗabi'un da kake bukata kai kai ba amma wanda ba ta yi masa wato daidai wani karkatar wani yawa saboda shi asali ɗan adam baraiti ce ke so shi ta Allah yake namiji a wurin mace hudu to da haka lokacin da ya zo yanzu ka dage ka yanzu sai faran mace shi ba kai ke to wulis ina gaya ma to shi ne wannan amma gaskiya matasa musamman wanda yake ba ta jin wannan wa'azi ba ta ganewa amma suna tunawa Allah da akwai wanda sun cikina sun gaya mu yau aka ne ko fargar daji kenan wallahi fargar daji akwai wanda sun cikina Allah sau da haka wasu lokacin da ka zo hankali ya fara cika ka sai kuma nadama ta fiye kuma ba yadda za ka amin ya Allah ya ta addu'a kuma kai Allah ya ga da gaske kake eh to shi ne yake na ji annabi alaihi salatu wasallam yana karanta su hina yusbihu wa hina yumsi lokacin da ya wayi gari da lokacin da ya yammata fa ana uhibbu an astanna bi sunnati ni kuma ina so in sunnanci da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nau'in akar wani nau'in daban qala akbarana abu abdurrahman qala akbarana ishaq bin ibrahim anba'ana baqiyat bin al-walid qala hadathani muslim bin ziyad مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم duk ɗaliban hadisi ya san musulun bin ziyad majhul ne malam ibn sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi ma malamin sa Ishaq bin Ibrahim shi ma ya ji daga malamin sa Wasiyatu bin Walid shi ma ya ji daga malamin sa Muslim bin Ziyad shi ko majhuli majhulin hal aw al aib maula maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaga ya ba hadisi illa shine bararran bawa bawan da aka yanta shi ne maula domin akwai maulal asfal akwai maulal a'la a'la wal asfal ko akwai maulal ni'ma wanda ya yanta bawa shi ne maulal ni'ma maulal a'la kenan maulal asfal kuma wanda aka yanta din to sai ne yake bararran bawanta ne maimuna ta yanta shi qali yake sami'tu anas bin malik radiyallahu anhu yaqul na ji anas dan malik yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا ce man qala aina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari Allahumma inni astaghfiruka ushiduka wa ushidu hamalata amsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh yana cewa duk wanda yake Allahumma ya ubangiji inni asbatu in ya wayi gari ni na wayi gari ushiduka ina mai kafa ka shaida ya Allah ina mai sanya ka ka zama shaida ina mai shaidar da kai shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi cewa wa ushidu hamalat hamalat alfika ina mai shaidar da kai sanya ka shaida akan lalle akwai mala'ikun da suke rike da al'arshin ka wa yahmilu arsha rabbika yawma idin fawqahum fawqahum yawma idin samaniya wa yahmilu arsha rabbika kaga a wannan gurin ai Abdullahi da Abba da Imamu da Has cewa suka yi wato um tamaniya din nan da ake nufi yana nufin sufufun mala'ika sufufun samaniya la ya'lamu adaduhum illa Allah wai sau sau ne guda takwas amma kowanne sau ba wanda ya san adadin yawan su sai Allah ne su suke rike da al'amari haka yi guda Abbas ya fassara ba wai mala'iku takwas ake nufi ba tamaniya din nan shine sauran mala'iku ba wanda ya san adadin su sai Allah su suke rike da dirkoki al'arshi tana rike tana da dirka to ba wanda yake wa rike da ita sai wayannan mala'ikun adadin su kuma Allah ne kawai ya san shi kuwa Hasan al-Basri cewa yake to yake um wannan samaniya din da ake nufi ثمانية آلاف أثمانية أم ثمانية آلاف يتي الله يبقى مسلمة يتي دبنا يكي نبي كوكما تقوى تقوى يكي نبي والله أعلم إن جاء كان الوسن to shi ne abin da yake to shi ne hamalata alfika mala'ikun da suke rike da al'arshin kawo mala'ikataka ina shaidawa da mala'ikunka wa jami'a khalqika da kuma dukkan halittunka ya Allah a to kaga nan shi ma dukkan halittunka wanda abubuwan da aka faɗa mala'iku al'arshi duk ba halittar Allah ba ce saboda muhimmancin su aka ware kamar yadda muka faɗi wancan na aya na ɗansu annaka anta Allah ina shaidawa lallai kai ne Allah la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta abauta wa sai kai wahdaka la sharika laka kai kadai kake baka da abokin tarayya irin wannan abubuwan ba ake so ka hararo a zuciyan kana addu'a ba su muka faɗa ba duk wanda yake addu'a yana so Allah ya amsa masa ya hararo cewa Allah ya fi karfin kowa ina yawan faɗa wannan ne don ku riƙe ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da kake ya fi kowa tausayinka duk wanda ya rike wannan abubuwa uku in yana addu'a Allah zai amsa ba Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da kake ciki kuma ya fi kowa tausaya ba in ka ga dama ka kara da nauyi kace kuma ya fi kowa kanka to wallahi in ka rike wannan abubuwa duk abubuwan da kake roƙo Allah za ga yana biya ba to shi ne yace wa anna muhammadan abduka wa rasuluhu lalle annabi muhammad bawanka ne kuma manzanka ne ataqallahu rubu'ahu dalika al-yawm minan nar duk wanda ya faɗi wannan za a yan jarabin jikinsa ɗaya bisa hudu na jikinsa daga wuta fa in qala arba'a marrat in ya faɗa sa hudu kuwa ataqallahu dalika wato minan nar dalika al-yawm minan nar za a yan duka jikinsa a wannan yinin daga wuta to amma mun faɗa cewa yana da illa saboda wa muslim bin ziyad majhul amma kalmomin in ka je wuri wurare za ga akwai su a hadisi ingantacce nawa da haka قال حدثني احمد بن سليمان الجرمي قال حدثنا احمد بن عبد الرزاق الدمشقي قال حدثني جدي عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي قال حدثنا مدرك بن سعد ابو سعد قال سمعت يونس بن حلبس يقول sai malami ibn sunni yace malamin sa Ahmad ibn Sulaiman al-Jarmi ya karanta da shi ma malamin sa Ahmad bin Abdul Razzaq al-Dimashqi shi ma ya biyo daga malamin sa kuma kakansa eh malamin sa ne kuma kakansa Abdul Razzaq bin Muslim al-Dimashqi shi kuma ya ji daga malamin sa Mudrik bin Sa'ad Abu Sa'ad shi kuma ya ji Yunus bin Halbas yana cewa sami ummat dalda'i na ji ummu darda'i subra ko kubra an abi darda subra kenan daga abu darda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi yana cewa man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda ya faɗa a kowane yini kowane yini lokacin da ya waye gari da lokacin da ya kai yamma asbi Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توبكي سبع مرات توبكي سوى حسبي الله الله يا إسر من جئتني ده حسبنا الله حسبنا الله كودك كينا كيد إيالنك ده إيالنك بكوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكسوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يفعلوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم لم يمسسهم سوء saboda haka faɗin wannan kalmar ka hararo ne kace annabi ibrahim kuma ji lokacin da aka haɗu za a je kwazi cikin wuta shine shi kuma yake hasbi allah wa ni'mal wakil shi ne faɗi ne mufradin allah ya isar mun an gama tattara qalu haliqu wasuru alihatakum in kuntum fa'i qulna ya naru kuni baldan wata lama wani abu da Allah ya wa Annabi Ibrahim da Allah ya ce wutar ta mutu sai su faɗi wani abu ta za su daboye amma sai Allah ya ce ki gama ki ci gaba da cinki amma kan ki makomai shi kenan kawai shi ne mai kunta ya kunta to abin da ya faɗa da mu a daidai lokacin Annabi ya ce sai da mala'iku na ruwa dan kwana kwana suka zo suka ce kuma mika ini kenan suka zo suka ce Allah ya turo mu me kake so a kashe wutar ya ce a'a wanda suka rike da duwatsu suka ce za mu saki duwatsu manya kawai ta danne wutar ta mutu annabi ibrahim ya ce a ƙarshe kawai sai ya hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mun madalla da wanda ake dogara da shi Allah sai Allah ya wuta tsawa shikenan to kai ma ka hararo girman Allah wa'ancan abubuwan yayin da wani abu zai faru za ka faɗi wannan sai ka hararo kuna fahimta ko sai ka hararo wannan abubuwan za ta yi ma amfani ba iya wurin kawai ba ina yawan ba da wannan misalan kamar annabi Musa ne lokacin da Fir'auna ya tinkare shi mutum dubu ɗari da wani abu su ba su dubu goma ba misali sun linka su sau goma sun shiga tsakiyar teku ga ruwa ya banfala kafaka da kullu firkin ka tsaudi la'awin ya zama kamar gini sun shiga cikin tsakiyar teku sai ga Fir'auna ya taho sun fara shigowa shi da mutanensa kowa da makami mutanen annabi Musa duka suka biyo suka ce suna ganin suka tsorata domin sun ganta kamar ƙurafi kowa da makami ya daga ga shi akan abun hawa su kuma su je a kafar ce muka ce ya Musa inna la mudraku ya kai annabi Musa shi kenan an kama mu ko jiyowa bai ba wallahi yana suna gama ruba bakin shi yace kalla inna ma'iyya rabbi ta ya hadi me yasa saboda wanda abubuwan biyu ya halarta ta a zuciyarsa yace ba haka bane Allah na yana tare da ni kuma zai shirye da ni irin wayannan zuciyar ake so yayin da abu ya faru kai da Allah zai ba su jiri amma an karaba ka ba to bari mu ai bari Allah ya dace wa bari ana azuna shuraka ya ani shirki Allah ba ya sarrafa kafa in kai da zai ba su jiri to shine kawai to wannan shine mu je zuwa to kaga wannan hajiyar lawo wani amal wal hajiyar lawo da zaka faɗa din ka hararo wannan cewa Allah ya isa mun la ilaha illahu ba wanda ya cancanta abota wa sai ki alaihi tawakkaltu da shi kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangiji al-arshi al-azim mai girma kun ga Allah da kansa Allah da girma ya kira al-arshi mai girma sai ku ka san girman ta ya kai girma kuma na ga ga muku na ga ba ku misalin Allah ramma na ne da shi anan in ka ce ka dogara ga Allah to sai Allah ya jarrabe ka sai ya ga daga gaske ka faɗi ka ko da wata don ba a yarda da Allah da baki kawai. Dole sai ka gamsu, yawwa, kana cewa ka dogara ga Allah to sai an gwada ka. To shi ne a nan, to sai ya ce, za ka faɗi wannan, ka dogara ga Allah, ta ba man ran sau bakwai, ka bawun lawo azza wa jal, hammahu min amri duniya wal akhirah Allah zai isar wa mutum. duk damuwarsa daga al'amuran duniya da na lahira to wannan ƙarin ziyada ce munkara ƙarin nan daga kafawullahu azza wajal sannan kuma na bayan wato mawqufi ne Abu Hurairah Abu Darda shi ya faɗa mawqufun ne da kuma raf'i domin abubuwan da ya faɗa ba zai iya faɗe su da ka ba wa ma udifa lin nabil marfu' wa ma li tabi'in wa ma adabtahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun bikin saboda haka kun ga an jingina abu abu da za shi ya faɗi wannan ƙarin bai inganta ba amma aziyar lahutun shi ya inganta shi ya faɗa mawqufun ne da hukumar raf'i aka ce faɗa kamar da za ga malamai da yawa sun kawo amali yawmi wal laila na imamu nasa'i malamin shi ibnu sunni din da abu dawud ya kawo a cikin littafinsa al-azkar na imamu nawawi da sauran littattafai za ga an kawo sun yi maganganu a kai sosai لولا أثر قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن السباح قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سمي مولى أبي بكر عن أبي سالين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ابن سن يتي ما لم انسى أبو عبد الرحمن يا كان تدعي فيما يجيو لك ما لم انسى عبد الله بن السباح فيما يجيو لك ما لم انسى مكي بن إبراهيم Na'am, Makiyu bin Ibrahim shi ma ya jiyo daga malaminsa wato Abdullahi bin Sa'id bin Abi Hindi shi ma ya jiyo daga malaminsa Sumayyu. Kun ga Hindi dama shi Hindi ai unisex ne za a iya sawa namiji za a iya sawa mace. An Sumayyu daga Sumayyu, Maula Abi Bakrin daga wato Abubakar. Maula Abi Bakrin shi ne bararren bawan Sayyidina Abubakar, bararren bawan Abubakar kai. ana bi salihin daga Abu Salih ne Samman annabi sami Abu Hurairah radiyallahu anhu yaqul ya ji Abu Hurairah yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah annabi ya ce duk wanda yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marratin hina yusbih duk wanda ya faɗi wannan addu'ar la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku duk mulki a hannunsa yake mun faɗi wannan kalmar me ake hararowa cewa mulki ne ne mara tsinuwa sannan ba yan majalisa ko don sun ga dama yanzu ba yanzu mulkin shugaban kasa ba yana kokarin yin wasu abubuwa wasu yan majalisa suna fa yadda ba kun fahimta ko da zai zartar ɗin da ya aika ga akwai wasu da sun yi kirjiya to mulki ne na ciki sauran mulki kenan domin ba kai ne alfa da omega ba akwai wanda suna nan dokar kasa ta ba su damar su tsige ka to mulkin Allah ba mai tsige Allah ba wanda in Allah ya zartar da abu za a ce ai wato ai bai kamata ai kaza ba ina la ya'tuna Allah ma amarahum hasali umarni yake ba su ko da yake to ni ga mulkin Allah madaukakin sarki sannan bai da tinuwa duk wanda zai mulki karkari a Najeriya ta shekara takwas ko ba ka bane kuna da misalai da yawa Obasanjo da girma Buhari da sauransu duk daban-daban duk tenuwa ce an fahimta da jogo yawa duka tenuwa ce to kaga wannan shine abin da ya kamata a lura da shi mulkin Allah ta iya da shi bai da iyaka amma na dan adam wata ran ma yana ne yana mulkin sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ba haka aka yi da yar aduwa ba inda mulkin yana komai da ba zai yi cuta ba shi ka ake so a gaya ma mulkin ka na kici ne wanda yake da cikakken mulki shine Allah limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar kaga ai yanzu da girma gwamna yana da mulki amma ai yana da iyaka iyaka ne kawai in sai ya shiga Kaduna Jigawa ko sannan shi ya shugaban kasa iya Najeriya ne bai sai sai ai ai da jalɗin nan asali kaza bari ya je intabi ne bai ita ba kowanne yana da iyaka ba wanda ne din da suka tsaya a nan za a tsaya amma mulkin Allah na ko shi sa zai tambaya waye ne mulki yau al-mulku da al-mulku da mallaka da iko kai yanzu za ka ga kamar laifi a dokar kasa gidanka naka ne amma kuma ba ka da iko ne sai an shekara tasa'in da tara kaga ai mulkin ka kai ce ne sannan za ka uwa saka da ta zama cikakkiya taka kana yi kuma kana yi kana sabunta wannan fiye ko misali kaga ko mun Allah ba haka yake ba ba haka yake ba wannan shine to shine lawul mulku wa lawul hamdu dukkan yabo da jinjina da godiya godiya din tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan kowa da komai mun faɗi wannan shi ma cikakken ikon Allah ashara marati duk wanda ya faɗi wannan sau goma ina yusbihu da tabi kutiba lahu bi ata mi'ati hasana za a rubuta wa lada tawawa goma tawawa goma wa muhiya anu mi'ati sayya sannan za a kankare masa zunubi ɗari wa kanat lahu qadi li raqaba kuma wannan abin da yayi zai zama kamar ya yanta bawa sai ka ta kokari ka kamo Abdullahi dan Umar shine yanta bayi dubu eh Umara 60 an fahimta da kyau ko na'am an tsallake kutuba da wuri atu dari kai dari ne wa muriya anhu da ba shi hasara dari dan za a kankare zunubi dari wa kana lahu qadil raqaba la kuma zai zama maka mai ya yan tabawa wa ujiza biha yawmahu sannan za a kare shi dalilin biya wannan za a kare shi a wannan ranar wa man qala mithla zalik hina yunti wanda ya faɗa da yamma kana lahu mithlu zalik zai samu kwatankwacin haka ina karanta wahid abdul salam a cikin asarimul battar littafi ne na ruqya akwai gaban da da yazo yana faɗa yayi wa wata ruqya a cikin ina ji a cikin alwiqaya ne a cikin alwiqaya ba sayyidul batar ba alwiqaya a cikin ya kawo wani labari yace wata ran yana wata ruqya sai aljani yace ya yadda zai fita amma da sai jikin karan ko ba yace ya yadda ci gaba da sai da aljani na ihu yana karatu yace ah sai da muka alƙawari da sai zaka dawo jiki da yace ai ba zai iya ba yana jin wannan kasan da yake ya kwanye cika baki sai yace sadaka rasulullah yace annabi yayi gaskiya yace shi yace wanda ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay yace na biya ta da safa wallahi yace shi za ba abin da zaka iya yi kun ji yadda ake imani amma idan kana riko ya ga aljannin kai ma ibritun ne min aljinni min alinsi duk ɗaya ne to duk ƙwaryar sama ce take dukan ta ƙasa wallahi kai ma in ya faɗa ba kai saka cika baki ba kai sama saboda haka wannan shi ne to sai yace kana lahu mithlu zalik zai sami wato kwatankwacin abin da ya samu na kariya da safi in ya faɗa da yamma har zuwa gari ya waye قال حدثنا أبو عبد الرحمن هو الآخر والنوع الدواء قال حدثنا نعم قال أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا شجاع بن مخلد مخلد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الأغلب بن متميم وأن يا كما تأتي من سبب عن مخلد بن هزيل عن عبد الرحمن يعني أبو آه ابن عبد الله بن عمر المدني عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه malam ibn sun yace malamin sa Abu Ya'la ya karanta da shi kuma malamin sa Tijawu bin Maklad ya ji daga gare shi ma ya ji daga malamin sa Yahya bin Muhammad shi kuma ya ji daga malamin sa Aglab bin Tamim shi kuma gaibi mun ji shi a baya shi ma ya ji daga malamin sa Maklad bin Hujayr shi ma ya ji daga malamin sa Abdurrahman yani Abdullah bin Umar yana nufin Abdullahi Abdullahi dan Umar Al-Madani an Abdullahi bin Umar shi kuma ya ji daga sahabin Annabi Abdullahi bin Umar an Usman bin Affan daga Usman dan Affan yake radiyallahu anhu saboda ya lissafo ma sahabbai ba sahabi ɗaya ba annahu ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tafsiri yana Usman kuma mun san yana cikin wa al-asharatu al-mubashshirun bil janna yana cikin kulafa wa rashidin sannan sarki Annabi ne Annabi ya ba shi ya Rukayya ita ta fara rasuwa a yayin annabi shekara ta biyu lokacin da aka yi badar ya rasu domin abin da ya hana shi zuwa badar kenan ya zauna ya yi jinyarta sannan bayan na annabi ya ƙara madawa ummu kuntum ita kuma ta rasa shekara ta tara ni wannan karatu a gidan tufa ma ina da a wani satin da ya wuce saboda haka duk da ita ce ta uku a rasuwa matarsa ta biyu yayin na usman sannan yan tawaye da suka kashe shi ba ta haji ko ɗaya ya yana karanta alkur'ani ya bude qur'ani yana cikin suratul baqara duka so sun yi maganganu da yawa sun ga man maganganu yace ba ku san ni sirki annabi bane kace mun sani ku san annabi ya tambaya cewa waye zai ce rijiya kaza kafirai sun hana shan ruwa duk wanda yake aljanna ta tabbata ga yake yake na siya kika ce mun sani yau da mutum lissafi ba ku san ina cikin mutum goma da aka yi alƙawari da aljanna ba ta ce mun sani ni shirki annabi ne mun sani bayan an hana shi fita sallah kwana da kwanaki wajen kwana arba'in ba a zuwa sallar jami'i shi kewaye mai gida yan tawaye ake kiran su albugashi ba ta hadi ko ɗaya ƴaƴan sahabbai ne tali ai suke wannan tawaye aka haura aka ya ɗau azumi domin a ranar sai da ya mafarki to annabi alaihi salatu wasalam ya ce da shi yau tare za mu sha ruwa haka annabi ya gaya masa yau a gurin mu za ka sha ruwa haka annabi ya ce a gurinmu za ka sha ruwa. To shi ne har da ya farka yana dariya ‘ya'yansu suke tambayar iyalinsa ya ce ga abin da ya mafarki ne. To shi ne da ya koma wannan bayan ya zauna kai yana karanta alkur'ani sun hauro bayan ya farka ya alwala ya zo yana sallah suka hauro suka yi mai wannan sukar suka sassoki ya miƙa hannu don haka da suka tare masa ‘yan yatsu. da wani ya kawo tara ya kai hannuwa ta shine cire yan yatsa shi ne wannan rigar a yar uwarsa ta ɗauka ko muawiya ya ɗauka ya tafi da shi da yar uwarsa suka tafi wajen abuwan matarsa ta ɗauka ta tafi gurin muawiya a sham ta je ana masallaci ba san ne tunda ba waya tana zuwa ta buɗe musu ana gani aka rufe shuka cewa halifan musulmi ga abin da ya ce shi ne fasa yana muawiya ce da zai yi ba sai an fito da suwa suka yi ɗan uwan mahaifiyar domin kawun ka ne. Kawun ya a gurin sai ce sai an fito da su shi ne ya kawo saɓani. Shi kuma sai na ne ce ya yadda za a fito da su amma a jira. Domin waɗannan mutanen da suke abin nan bai san su ba. A matsayin ka na shugaban karo ma'aikata da ka za a zuwa ba ka fara kora kowa ba a haka. Duk guda su ma wallahi. Ko in ka hau mulki ba ka fara taɓargaza. Mutuwa kake. sai ka nufi ka kowa ina ya dosa wani ya gaba to ne yamma to wannan shi ya kasa ba ne wannan ya iji tahadi wannan ba ya iji tahadi to amma ka'ida hadisai sun nuna ni shugaba ya hau kaga dole a yi mafiyayya to shi iji tahadin sa ya fi dacewa saboda umarnin hadisan annabi shi kuma iji tahadin sa aya ya bi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yushrik fil qatl yana da lada daya shi ka gaba ɗayan su kowa lada ne bi ba a taɓa kowa ba ruwanka yawwa to shi ne abin da ya janyo yana suna taransa da wani jini ya tsattuwa sai jira akan daidai fa sai ka humunna da sannan Allah zai isar ma da su abin da ayatu ce kenan shine sayyidina Usman bin Affan to shine yake na'am to bari karasa to sai yake ko ba zai karasa ba wannan sarkin nasin ya daga ba zai karasa ba za mu karasa na kaga hadisin dogo ne gaskiya eh eh gaskiya ga aya ai na su iya nan ne ga ita hadisin albadari ba zai karasa ba eh yana da yawa gaskiya abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulma da ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka shirya mana su Allah ka nuna musu hanya madaidaiciya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa duk abin da yake damun mu Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka lattafa mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa tabi'a baka ya rabbal alamin kamar da aka sani wannan duka tana dan wahal da mu kana ji to akwai wani bawan Allah da ya samu mana da rauta dan da ta zama rubi bane ba ma da yau da ita za mu fara karatu don sha Allah ta'ala saboda ranar Lahadi muna cikin karatu kawai doka ta kare wajen ido ta dan bamu matsala to insha Allah yanzu akwai rauta mun samu ta NPN muna roƙo Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita arzikin su Allah ya yawaita mana irin muna roƙo Allah ya rikina yin kyawawa da tsofin sa madaukaka ko nan za mu ce yanzu mun ɗauko hanyar maganin doka kenan saboda in sha Allah ba za a bari na yau wato ai kaga kun shi wannan dai kaga rawutar yanzu in ana nan a nan za a karatu ma ba ruwan ku da kawai zo na ra'ayi tana ofis kawai eh amma ba zan faɗi fashi wannan ba yawa dan kake ni ko mana wasu su ta kallon ba da wasu ji a nan muna muna karatu suna kallon ban da ita iya iya wayar mu ce kawai Allahumma aminna fi awdanina wa aqil haymatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah warkati ne zuwa in Allah ya sa mun yi karatu da ni a kamun jana'i akwai daura auren injiniya kamar yadda muka faɗa siri sai daga cikin malaman mu kuma masu ICT member ICT media insha Allah za a daura auren ta biyu ga wata ranar Juma'a ta sama kenan to za akwai lakta da muke so mu akwai ido mun tabbatar ranar Alhamis akwai Yahaya Shehu mai mota da zai zo akan munasabar auren to muna ta tunani ɗaya lakcar in ba ta samu guda biyun ba to za a yi ta a nan ne ranar Alhamis in kuma ta samu biyu akwai ɗaya daga cikin malaman da muke so to za a yi ɗaya a nan za a yi ɗaya a Huzaifa ibn Liman insha Allah ta'ala a da magariba magrib zuwa isha shine ta aika munasabar auren wannan shine mun dai fara sanarwa kafin lokacin insha Allah amma sati ne zuwa a kamul jana'iza insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk